A to jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na madubin kabar sunana Usman Kabara kamar yadda aka saba. To Bahaushe ya ce wai kyan alkawari cikawa. A kamar yadda na dan saka a shafukanmu na madubin kabar cewa za mu tattauna da wata 'yar jarida da jama'a kuka daɗe kuna ji kuma daga baya sai kuka ji ta yi ɗif sai kuka yi a'a wai ina ta shiga ne wasu maciya suke ƙarya ne ai wallahi ba ce ritaya ba muna tare da hajji halima zaurau a daidai wannan lokaci salamu alaikum hajji halima
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Usman da kai da masu bin mu da waɗanda za su gan mu nan gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ina wata ana lahiya kuma an yi sallah lahiya.
menene cikakken sunanki da tarihi a takaice daga ina kika fito saboda ni na ga kina Nijar kina Najeriya kina America yaya ne
Takaitaccen tarihi na dai Halima Jumarau sunana 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar asali na yi karatuna a Nijar daga firamare har jami'a sannan na je na zo na je Najeriya ila ife inda na karasa na yi karatun ingilishi kuma da kace ina Najeriya ina Nijar ma'aihiyata asalinta 'yan Najeriya ce ma'aihiyata eh Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ma'aihiyata dan Kamaru ne ma'aihiyata kuma yar Kano ce ana aka aihe ta unguwar Gano a lokacin da kike taso karatu yawanci zaki ga cewa ko karatu zaki ga akwai wanda suke yin shi cikin sauki akwai wanda suke yin shi cikin wahala shin yaya karatun ke yake kin san yawanci musamman a irin kasashen mu ilimin yaya mata wani abu ne gashi sai na jikin ce ma har kin je Obafemi Awolowo University kenan ko Ile-Ife To kin ga eh sosai.
Yau sai in ga cewa to wannan yaya aka yi har ba ke samu matsalar a ce a'a ai mace ce ina za ki je karatu wata ƙasa ko kuwa can wata garin yarabawa da sauransu. Zaki iya mana magana.
Eh wallahi kaga kaga iyayenmu duk ba su da ba su yi karatu ba amma sun san mahimmancin ilimi. Sun san mahimmancin ilimi su dai gargaɗin da za a yi mutum ka kare mutuncin kanka ka san ciwon kanka ka san daga inda ka hito kuma ka san inda za ka. amma a haraka karatu ba a taba ce mana a ba za mu yi karatu ba ƙarfafa mana gwiwa ma ake mu yi karatu wallahi ni dai da ina tasowa ni ai ban ma san akwai wata matsala wai ba a barin yaya mata su je makaranta ba wataƙila dai a nan Najeriya tunda mu a Nijar abubuwan gaskiya sun bambanta yanda ake ba ɗa namiji dama haka ake ba yaya mata dama su ma su yi karatu su digirgire har tunda na tuna yan uwanmu na nan in suka je suka gan mu lokacin mun girma yanzu wannan gandame miya har yanzu ba a mata aure ba an batta tana karatu ai ai lalacewa ai aure ake musu ai aure ake musu su ce a al'adar ƙasa su ce nan karatu suke sai sun gama karatu sannan su yi aure kenan gaskiya a Nijar dai ba mu da irin wannan matsala na cewa ana hana watakila a cikin ƙauyuka ƙauyuka can waɗanda watakila ban sani ba. Amma dai gaskiya in aka kwatanta da Najeriya a Nijar dai abin ya fi sauƙi.
Eh, to yanzu misali da bayan karatu na boko kenan na zamani ya maganan karatun addini saboda na ga akwai wanda ma da na saka hoton nan na ce za mu hira da Halima ya ce ga ta nan cikin sutura da kamala. me ya faru yaki nan na tabbatar za a kamanci za a ga wata hajiya halima wata mrs halima baturiya da kila wata ina a da da dai da ana yarinta an Allah ya gafarta Allah ya yi Allah amma yawa eh mun yi ma mun yi karatu sosai karatun alluma wanda ake ta karatun zaure kuma tun da tabarkalla gidanmu mu da yawa ne mun kusa arba'in yanan babanmu ba so mu hita haka ru sai ya ɗauko malami ya kawo shi gida. Malami ya zo yana koya yawa eh malami ya kawo malami ya zo yana koya mana kuma da muka girma mu da kanmu ma muke zuwa mu haddace mu yi tawada mu mu wanke muna lasar tawada yawa da karo da zige a da karo da zige eh sosai mun dan taba karatu alhamdulillah mun dan taba eh to misali da kika zo kika kin karanta turanci ne Hajiya Halima
ingilishi ba ingilishi sai kawai kwatsam kuma sai kawai sai aka sanki a sashen hausa me ya faru eh kahin ya aka kahin yi in zo kama fara sashen- aikin jarida misali kahin kahin kahin in zo sashen Hausa dama ina na fara taba aikin jarida amfani a Niger Mhm.
da rediyon Grema kuma na fara Mhm.
ne a rubutu j- a jarida Mm, kaɗan kaɗan su ma'aikatan rediyon sai su ce wannan muryar taki za ta yi daɗi a rediyo in ce kai Mm.
ba na so ni da inda za a ji ni ba na so wani kai ma Mm.
dai ban san yadda aka yi na yadda ba wallahi wani ya ce min ya aka yi halima TV sai ban ta zaki mata interview san- a ido da ido a nan kai Eh.
kai ne ai Na ka ce, ai- ai, san Usman ni- kan ni- do ni- kan ni- do no wrong eh eh Allah sarki ya ce ka san- ka san yaya da kanni ne Usman Usman baya laifi eh ko ko na ko na ko- fara da jarida Mm.
na'am eh ina Eh, cike na fara da eh, na fara da jarida haka dai kaɗan kaɗan haka dai aka sha kaina na fara dai na fara da rediyon kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan dai shikenan abin ya miƙe sannan kuma dama amfani kamar su ne abokan aikin eh, VOA lokacin oh kaman kaman kaman abu alif ɗari tara casa'in da shida yawa kamar su ne Mm.
eh. to daga nan aka turo aka ce ana neman za a ɗauki ɗan Nijar daga nan Mm.
ne sai aka bani takardun na cikawa sa wasa dai ashe Allah ya kaddara a can za a Eh, je a yi zama a yi eh.
aure a yi ya'ya kuma a Eh.
dawo sai yanzu yanzu ƴaƴan sun kai nawa sun kai sha- shida ko goma Ah.
tunda kin ce kin ce kun- Wallahi.
kun tsufa ya ce to ya kake kika ce kun tsufa Ah.
Ni ce, to bari in ji yawan ƴaƴan a guda a guda biyu ne Hassan da Ismail eh za za Hassan sun na girma?
da ashe- a- asan shekara 20 kwanan nan zai 21 Ismail na da goma sha shida ai kai ka san su Usman.
Alhamdulillah. Na- na- Na san su gaskiya. To, to yanzu misali, da kika Mm.
tashi, da aka yi kika samu tahowa nan Amurka. Irin cewa kawai neman aiki kika yi kawai kika taho ko ka ce aka yi kai kai kai wata ga wata can a rediyo amfani bari mu je mu ɗauko ta. Ya Wal- aka yi ne.
wallahi wallahi haka kwatsam kawai dai an aiko takardun ne sai Grema Bukar yake cewa ga Mm.
takarda na an nemo na an turo na neman ma'aikata ko Mm.
zan gwada na ce kai Amer tun da lokacin ina da irin ra'ayin nan na juyin juya hali revolution.
na cewa ina Ni kawai- za na America Ni- ni Eh, ina Allah ya Nijar.
sawaƙe na ce Mm.
Amerika suna kaza kaza kaza Eh.
kaza a duniya tun da mu muna yaƙar duk wani rashin gaskiya Rashin duk gaskiya wani eh.
eh yawa ina da wannan aƙida Aƙida, na mm.
na ce Amerika ni a gan ashe ashe Allah ya ce sai kin Sai kin je. To, shikenan muka je muka ina ga mu wajen mutum mutum uku ne ko mu uku Mm.
ne muka je muka yi jarabawar Allah ya Mm.
kaddara dai ni zan samu shikenan na samu kaina kuma Amerika eh, a'a, ikon Mm.
Allah. To, da ke- da kika taho, menene kalubalen farko da kika samu? Tun da dai gashi dai mun san dai aikin jarida kika taho yi, to amma menene kalubalen farko?
kalubalen farko Amerika na hito daga zan iya cewa babban gida mu da yawa na zo na samu kaina ni kadai a ts- a duniyar da kowa ta kanshi yake yi irin ko irin gidan nan ma daga ka zo dan wata ɗaya dai za a barka ka laɓa wani wuri amma Mm.
kawai sai a kama maka gidanka kai na ce inna lillahi wa inna Ni- ilaihi ni zan raji'un." zauna, Na ce, ni ɗaya ni "A kama min Halima." gida ni kadai mutum Mm.
kamar karuwa Eh, dama kin san a gida za a ce, to wannan gidan da ita kadai zaman kanta shi ke nan ta karuwanci. Mm.
Eh, Eh, wannan ni kadai saboda a- a- a a- a irin tunanin Tunaninmu, mu na- za ya.
a ce mace- mace tana zaune ita kadai a Mm.
gida ai bai Kisa mamu a kamata- can ake cewa mace mai ake- zaman ai, kanta.
eh, Mm.
yawwa to wannan kalubalen harko ne na samu kaina ni kadai in dare yayi ga in ka gama Mm.
aiki ka dawo gida kai kadai ba kowa haka dai kadan kadan kadan kuma mutum hakka sa- hakka saba Ka- ka- kami. To lokacin kin kai hakka kin kai- wannan da eh shi kin kai shekara nawa lokacin? Kin kai kin kai kamar ina ga shekara talatin talatin eh da gi a na a ba na na Ah.
yi ishirin shekara ta talatin tala- talatin talatin da ɗaya haka eh amma ka san wannan shine shine karan harko da na yi tahiya mai nisa haka daga Niger Mm.
zuwa ya- iyakaci na da daga eh, daga dai Niger in je ile ife karatu Mm.
ko Sai kuma ka dawo hutu mu Kano?
zo Kano eh, Mm.
tare da inna mu zo Kano mu yi hutu Allah ji kan ina.
amma Mm.
dogo Allah ya ji kansu kan ya gafarta Mm, musu da amin.
inna da iya Allah ya Eh, gafarta wall- musu.
Amin, amin, amin.
amma amin.
eh, Mm.
amma tahiya dogon zango haka wannan shi gaskiya shine karan farko Me yasa mutane sun ƙaunaci aikin ki Halima musamman bangaren abin da ya duk wani abu da ya shafi in ana magana wasa da dariya raha mutane na matukar so su kin yi. Menene sirrin? Dan ni gaskiya ina gaskiya duk sanda na ganki da dariya ki da fara'a ki shin yana da nasaba da irin wannan aikin ko ko wannan aka kalla aka ce zo ki ya bari ya huce misali.
Walla ni dama yadda ka ganin nan da haka Allah ya ni da fara'ata da da, da walwala dai haka da haka dai to ina ga Ibrahim tun da shine dama mai shirin watakila Mai shirin, mm.
wannan yanayin Ile ya ya kalla.
duba kuma kawai sai ya, ya ce ya muharayi kuma shi kenan sai aka dore ta, dai.
ta bakin bature chemistry kawai sai Eh, mu- muka muka A- muka a- yawa abin- ta bakin haka ka aka dai.
jo ni A- Mm, aka aka jo jo ni, na yau aka jo Yawwa, ni.
haɗo, yawwa.
gaskiya ne to to to kin ga yanzu misali Eh, akwai akwai mutane da yawa am, kin ga kin yi karatun boko kin yi na addini amma wasu za su dinga cewa me yake kai mace ta yi aikin ma rediyo ko aikin jarida misali ke baki samu irin wannan kalubalen ba a ce haba iyayenki ga su hadda malinta hadda wane ne amma kin je kina aikin jarida ai bai kamata ba ya ma haramta wani zai ce miki Kin samu irin wannan kalubalen?
sosai sosai na samu wannan kalubale amma Mm.
musamman daga 'yan Najeriya musamman Mm.
daga 'yan Najeriya kuma masu Eh.
sauraron a bari ya huce masu son shirin Mm.
amma sai a rubuto a ce wannan yadda nake kyalkyata dariya a rediyo abin ya yi yawa wannan haramun ne bai kamata Mm.
na ce to Allah shi ya halicce da wannan dariyar ta ba ko Ba wanda ya- ina ba rediyo ki- ko ba na rediyo ni haka nake Sai na kyalkyata.
dariya ta eh Mm.
kuma kuna saura kuma abin da ke ban mamaki mutanen Mm.
nan sun san ina da aure za su kira za su rubuto Mm.
su zazzage ni Mm.
bai kamata ba wannan dariyar gi gaskiya in ga shi ke tuba, kuma bar mutum wannan ba aiki shi da kaza, baya kaza.
kukan me yasa kika a'a wallahi Mm.
mijina ba Allah inda kowa Mm.
irin shi ne ai da an zamna lahiya mm.
tunda ya san aiki ne kuma ya san aiki ne na jama'a za a yi hulɗa da jama'a kenan ya Jama'a.
san ya san yawa inda aka nufa eh amma Eh.
ina ban gama baka labarin yan Najeriya ana Ina jin cikin ki.
hakan ana cikin haka amma sai ka ga mutum zai ce kuma yana so na ya san ina da aure eh kuma ga shi Abun yana sai ya cewa ɗau- kin yi kin yi murya bai kamata ba Eh, eh, yawa mutum yana min wa'azi yana zai ma rubuto da baƙaƙen maganganu amma Eh.
daga baya kuma to ƙaƙa ne eh In sai ce ce wannan ni, muryar ina ce son ta.
Allah ya sawa yawa Eh, kenan akwai uh, akwai akwai Ak- muna da eh, matsaloli akwai- sosai akwai- to kina ga me yake kawo mana haka Halima
minahici ne malam usman Mm.
masu saurare ku yi haƙuri Mu- Mm.
minahicin mu yayi yawa ne shine madubin kamar ai Saboda- kallon kenan ai Eh, Mm, abin da muke kallon minahici ya- minahici ne yayi yawa mutane mun aza kawai in an ganni a masallaci na yi sallah an ganni da hijabi ina sallah Mm.
azumi ya zo an ganni na yi azumi shine addini ba shi bane Mm, minahicin mu kawai mu nuna muna sallah a hili amma a zuciyar mu da ba dan Allah yana Mm.
koye abubuwan da ke cikin zukata ba da da ba za mu gode da ba a ina da abubuwa abubuwan kare- kare ba abubuwan zai ci ba za ba, su gano ba kare wuce.
ba zai ci Mm.
ba Ba- Mm.
minahici ne kawai irin namu Eh, To yanzu Ina yake misali ne- akwai akwai Mm.
akwai kamar misali mata zaki ji an ce akwai wasu likitoci ne a misali ni ina bahaushe sai in ce matata likita namiji ba zai taba ta ba ni kuma na hana yata ta yi karatun likita me ra'ayinki akan irin wannan abu
wannan ai shi ya ja mana matsaloli ma da yawa malam usman akwai su ko da yawa za kuma yanzu gashi mun abun da muke gani kenan addinin mu gaskiya ni da kaina yanzu in za ni asibiti sai na Mm.
zaɓi in dai namiji ne zai taɓa ni gaskiya sai dai in abun ya zama dole babu mace dole wadda ta Mm.
ƙware a wannan fanni zan bari Mm.
yawa to wannan magana da kace wasu wasu mazaje da yarinya tana makaranta ma sun zo za su aure ta amma sai a ce an- amma an ta zo gidana ba za ta yi karatu ba eh ta an da- an datse mata karatu amma ana na ana na Allah ya bada ya ba su ya'ya bakwai takwas tara a cikin su za ta ga daga lauya sai Mm.
likita sai injiniya matan ne am- ya bar ya'yan shi sun yi karatu amma ya hana yar wani ta yi karatu ta yi aiki haka ne sai an ga sai an ga ba so bane wa- bakin ciki ne Mm.
wannan ya mace Mm.
ba wai Mm.
dan kana mata tsanani ba kana Mm.
mata kana mata tsawa kana Kaf- mata kaf ɗin faɗa nan.
ka ce ka ce zaka kulle ta zaka hana ta ya mace in in Mm.
a tsabibiya ce in za ta yi shedancin ko a kwalba ka sa ta sai ta yi in kuma mai kamun kai ce Allah ya sa a kasuwa take kwana Allah ya Mm, sa za a ta kama kasuwa kanta.
take yawa za ta kama kanta kenan abinda mutane kamata su gane kenan kuma idan idan ma an ci ai a zamanin annabi sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam akwai mata mata masu ilimi na na Aisha radiyallahu anha malama ce babu kamar ta sosai.
ta karantar kuma da ɗazu da ka mini tambaya Mm.
akan aikin rediyo murya ta na Mm.
na Aisha ta karantar da maza ta ba da hadisai La- labule za a Mm.
sa tsakani ba ni ma to a rediyo ne ba kwa Mm.
gani na murya Eh.
ta kuke ji yanzu misali wannan Mm.
fyaɗen da ake ma yara Da ake ƙanana, ta yi.
wata irin zuciya gare ka wani irin imani ne za garɗe ɗan ƙato shekara talatin arba'in za ka Talatin, ɗauki yar arba'in.
jaririya yar jaririya wata kuma kaza.
ana ganin ka Mm.
ana ganin ka a masallaci kana ta sallah kenan Mm.
kenan kaga Akwai irin gyara.
munahitin namu kenan kullun Mm.
zamu kullun zamu nuna wani ne ke da laihi mu mu ne na Allah mu ne na Allah amma aka zo Mm.
aka tona aka ga mu abin da muke yi ba gashi ba kare ba abubuwa zai ci ba abubuwa gashi nan coronavirus Mhm.
suna aika dan ce ma Allah ya tausaya mana da da Allah yana biya mana da irin abubuwan da muke aikatawa marasa kyau ai da tun wallahi da ba da nan.
eh eh mana kuma yanzu misali Akwai ma- Halima za ki ga Mm.
a maganar fyaɗen nan da kika yi a wasu suna kukan cewa yara mata ba a ba su tarbiyya a a sun- suna buɗe jikinsu suna wane ne to abinda nake so ke kin san America Halima yanzu lokacin sama ɗin nan kamar misali lokacin zafi a nan Amurka ni na san zan ga 'yan mata timbir timbir timbir wando kusan pant ne a jiki sai ki ga 'yan riga 'yan breziya timbir timbir timbir cikinta a waje bayanta a waje kominta kana gani a jikinta amma kuma ni har yau cikin shekarun da na yi a Amerika ban taba ji an ce ga wani can ya murkushe wata a hanya ba menene ya Doka.
ki haɗa min dan Allah ki haɗa doka min.
doka ce take aiki malam Usman Mhm.
doka Wato, ce take aiki tunku ya san raɓar da yake wa kashi sosai mace ko zirka ganta dole kawai zaka zaka kalla dai amma wane kai ka taba Mm, kallon ma na Wane ga kai?
sai ka ga in ka cika yin Eh, shi yawa kall- kallon ma an kai ɗaya kai biyu za ta iya kira ma ɗan sanda tun da Sosai.
doka ne an san kuma doka tana aikin an kama ka za a hukunta kuma Mm.
mutum komi girman ka komi matsayinka Mhm.
amma a nan a nan za ka ga an kasa ma a kawo wata dokar da za ta ceci waɗanda ake ma ake ma Mm.
an, an- yarinya an mata yaɗe an gama da ita an gama mata Mm.
kai ɗan wanda kai fyaɗen nan kai minti biyar ne ko Eh.
minti biyu amma ita har abada duk tsawon rayuwarta ta- tana cikin kunci tana cikin damuwa Mm, tana da ba dan tunani.
imani da ba dan imani ba ma da duk waɗanda ake yau fyaɗe ji za su yi kamar za su kashe kansu eh ai kama a Tunda irin in ka kasashe su duba- India in ka ai suna duba, hakan, yara ai su yawwa.
kashe kansu kashe kashe kansu suke yi to Mm.
kaga anan idan ko ana nan ana ta ana ta dabur dabur ana dawurwura ana cewa menene magana ta Mm.
gaskiya eh in ya so in na- in na waɗi a zo a kama ni a kuble ni eh, amma Suwaye dole a ke faɗi fyaɗen?
gaskiya Manya, manya, Mm.
manyan mutane masu arziki, masu Mm.
kuɗi, masu iko, masu waɗa aji su ne suke yi.
eh Da su Haka ne.
da ƴaƴansu da yara, da su da ƴaƴansu da yaransu su ne kuma suke wani yi. Shi lokaci yasa za ki ga har kowace wasu irin su hada doka aka kai, tsafe-tsafe aka kai majalisa to kowace irin doka aka kai majalisa a ce a sa wata doka mai tsanani a ɗauki wani mataki hukunci ya kamata wanda ya fyaɗe a kashe shi don me ba za a kashe ba Mm.
a kashe amma tun da su ne manya masu waɗa aji So ko ba sa yaransu so a ne yi.
ke yi wasu Kenan gwamnoni da zaka ga suka fito suka mutum- ce a yi kisan har ma ana zagi ne yawwa Mm.
kenan zaka ga mutum gashi nan zaka gan shi wani dan dagajan dagajan zaka Mm.
azan an ka- amma an kama shi sai ka ga mutum da lauya uku hudu sun zo a ina ya Mm.
samu lauyoyi uku hudu A ba da wani ne beli.
biya ya ba shi Mm.
yawa dole ne a samu mutanen da ba sa tsoron masu kuɗi ba sa tsoron Tsoron masu masu mulki.
iko a samu waɗanda za su tsaya tsakani da Allah su yi don ceton rai saboda haka duk wadda duk wadda aka yi wa fyaɗe ita an gama da ita kuma iyayenta har su mutu wannan kullin yana cikin ransu eh kenan a- Haka.
a bige ka a bige ka a hana hana ka ka kuka.
kuka an maka laihi kuma a zo a a kare wanda ya laihi a kare shi kai da aka mal- aka maka laihi kai za a nuna kamar kai kai laihi Mm, an an da ke ka an hana ka gaskiya kuka ga- eh, eh, gaskiya gaskiya ya kam- ya kamata a- a san Eh.
yadda za a yi amma in ba haka in ba haka ba Usman tura Akwai za ta matsala.
kai bango abinda nake Mm.
gudu tura za ta kai bango lokaci zai kai da mutane za su gaji gaskiya su mutane- fara talaka- tunanin ɗaukar talaka in matakan ya- kansu talaka in ya gaji in ya Akwai juyo fur- akwai abin da matsala.
zai ba a sani ba kenan ya kamata Mm.
hukuma tunda ya ta fara a wasu saura- kasashen mun gani Mm.
yawa su saurara da kunnuwan basira su ɗauki mataki saboda radda talaka ya bijire Mm.
wallahi za ku ga yadda za a riƙa a- ban san in kaga wani bidiyo a china ba yadda ake yi wa masu fyaɗe a yi haka Kwar- eh, sai a kwarai.
kama shi duk wani abin a sa kare ya cinye kayan aikin shikenan ba ma abin shikenan yin kamar zaɓen kamar yadda balle.
gwamnan Kaduna ya ce ku raba su da na'urar Eh, to.
fyaɗen. Mm.
gaskiya dai kam To- akwai to- matsala sosai To yanzu akwai matsala misali- misali misali a yawanci zaki ga matsalolin da suke faruwa a Najeriya kin ga yanzu kamar yadda kika faɗi hukunci a gwamnatance iyaye suna da rawar da za su taka ko ko kawai su ma za su jira hukuncin gwamnati ne.
iyaye rawar da za su iya takawa ai sai dai tunda kuma kuma gwamnatin kuma Mm.
doka ta hana ka ɗauki doka a hannunka Mm, taimakon da za ka yi ka daina ka daina ruwa asirin wanda ya ɓanna mm, Kamar a ce a daina ai ruwa ka a tona asirin musu waɗanda suka yi in asiri.
yawa yawa idan ka idan ka lura za ka ga mutum ne zai yi haɗe amma sai iyaye su yi shiru gashi nan sun ga an yi wa su kaca kaca amma za su yi shiru wai kas su amma ita danna a magana sani ta- ta- ta rasa miji tunda in kun yi shiru gobe ma zai dawo in ƴaƴa goma Mm.
ne a gidanku duk sai ya musu ƴaƴan makwabta duk sai ya bi amma daga ɗayan nan in yayi aka tsaida shi Mm, shike amma an yi wa shikenan tuka hanci Eh, kenan babban wato taimakon da garanti.
iyaye za su yi in an yi kaf- kaf ku wanke da wandan da yadda yarinyar take ku ɗauka ku kai wa 'yan sanda. 'Yan sanda su ɗauka su kai asibiti a tab yawwa su yawwa a likitoci su tabbatar da abin da ya faru a kama wannan saboda irin waɗan masu yi ma- masu yin yaɗe ko manya ma masu yi ma Mm.
manya yaɗe ma. Bai kamata ana barin su cikin al'umma ba saboda dabbobi ma sun yi su.
gaskiya In an eh, dabbobi ma sun yi su saboda dabba bai yaɗe bai- Ba dabba bai sa yi.
yin abin da suke yi.
suke yi gaskiya mu ga, ga mu Allah ya ce ya karrama mu ya ɗaukaka mu akan duka halittun shi Dukan amma ga mu halittu, kuma amma sai muka cikin mu ga ana abin da samun yake.
wasu suna wasu halayya irin wanda dabba ma ba za ta yi ba ta yi kenan kaga akwai dole ne matsala.
a ware su dole a rika ware su a hidda su daga cikin al'umma a san eh ko kamar kashe nan su ma za a yi gashi na ga in ɗaurin rai aka da rai za kama- a musu a musu a ɗaura mutum kuma nan a fito da shi sannan a sa shi a wani list na, na, na sex offenders din nan a nan haka To.
suke tun da ka gani ma in yana unguwa ko yanzu ka shiga intanet a nan inda nake yanzu da za ka yi sacin ka ce sex offenders da suke nearby za ka ga fuskokinsu saboda haka in ka gansu a layin ku Akwai- za ka gane
a America akwai dokar da ta ce in gidanku da yara dole zai kwankwasa sex offender din dole zai zo ya kwankwasa hi usman how are you my name is Mm.
kaza kaza i'm a sex offender yes kai doka hankali ta da ce ni.
dole sai Mm.
na zo na sa- in sanar da kai ya- Eh.
ƴaƴanku ka su zo kusa da ni ku da ni kiya- eh kai haka za a hankali yi kai amma hankali da eh, ni in ma bai kuma waya a sake a ne America komi komi kuɗinka komi ikonka komi sarautarka komi in dai sai da in ba kai ba amma za a ga an ɗauro ka a ankwa a an kwakwari za a ga an ɗauro ka eh, Dole.
an an ɗaura maka an taho ankwa da an kai zo kayi an- kaza yawa an taho da kai amma Haka ne.
nan mutum zai yi sai ya shuru sai shiru dan dan dan mutum zai yi a Mm.
shiru dangi mai su yi a yi mai shiru aiki to
akwai ka matsala gani mai dan aiki ma wanda ke maka aiki a gidanka shi ma ya shi ma ya a yi shiru Mm.
kenan to- to, to, to yanzu kin ga misali gaba ɗaya idan na ce ya ke kike kallon rayuwar mata general in general gaba ɗaya a kafatanin rayuwar mata a afirka
rayuwar mata ni usman Afirka, ka san ni ni ra'ayina daban ne na sani shi sa ne muke Kamar wannan a ce- tambayar saboda na san akwai yan rajin kare yancin mata to ban sani ba ko halima na a'a ciki?
ni a'a a'a ba ni bana ciki eh saboda ni a- Nisa.
a tunanina Allah ya bamu duk wa- duk wani abin da muke bukata ya bamu hankali ya bamu ilimi ya bamu ji ya Mm.
bamu gani kenan mu za mu tashi mu yi amfani da waɗannan abubuwa ba sai na zauna ba wata ƙungiya ta zo tana tana kare mini hakki tana tun yaushe ake kare hakkin mata je ka ƙau- ƙauyukan ƙauyuka ka gani yankunan karkara matan Mm.
karkara irin halin da suke ciki har yanzu akwai matan da sai sun yi tahiya kilomita goma goma sha biyar su ɗauko ruwa su ɗauko ruwan da za ba a su sha da ko a yi famfo ba girki kuɗin Mm.
kuɗin da ake tattarawa da sunan mata me ake da shi kenan Yawwa.
kungiyoyi ne waɗanda ba na ba na taimakon mutane ba ne na taimakon kansu ne wato ci za da ka ga ceto yawanci masu shu, eh shu, yawwa shugabannin kungiyoyi in ka ga wasu motoci da suke shiga duk masu sai kuɗi ne, kawai muna in ganin su a takwas da america suna watan shigowa suna Maris.
fita Mm.
to to takwas ga watan maris ya yi a sai ya atanwa wadda wanki ɗaya ta koɗe a sai ɗan Amin omo me- amin da sabulu me- a- a amin me zo a ka ɗauki sukan da hoto dalilu.
bidiyo. wannan a'a yau Mm.
gaskiya kenan ni ma- mata su tashi su- su su yi da kansu ba sai wai wani ya zo ya maka ba kuma da a ce kungiyoyin nan zuwa suke tun da aka fara kafa su da a Mm.
ce hakkokin mata da Allah ya ba su a cikin alkur'ani muke so Mm.
muke so a- a a ba mata waɗannan hak- saboda ni duk wani haƙƙi Allah ya kahin zuwan alkur'ani an ai kahin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Sallam.
an ai mace binne ta ake kenan Mm.
addinin musulunci ya zo ya kwace ni ya ce kar Ya- abin ne babu wata Mm.
kungiya yawa babu wata kungiya da za ta zo ta ce za ta min wani yaƙi alkur'ani duk ya bani damar da nake Mm.
so Mm.
amma matsalar ku maza da Yawanci ina malamai matsalar masu take to?
fassara masu tafsiri Mm.
malamai masu tafsiri su ne in ka lura ko da yaushe za ka ga in suna in suna wa'azi kullum mata su ne da laihi mata kamar ma- in kana sauraron wani wa'azin yawa za ka ga kamar Maza akan kenan shi mata.
yasa abun ya shiga ya shiga kan maza suna akwai mazan da suke ji Allah ya halitti mata ne kawai don su musu hidima su musu bauta.
azabtar da su.
Tunda za ka ga kullum ana ba da shawara za a ce eh in mace tana son zama gidan miji ya kamata ta tarairaye shi da lallashe shi. Ni ma rai ne da ni yadda kake so in rungume ka ka ji daɗi na ni ma ina so ka rungume ni in ji daɗi.
Daɗi.
Yadda in kai hushi kake so in lallashe ka ni ma ina so ka lallashe ni. Yadda zan tarairaye ka ni ma rai ne ina so. Mm. kuma kuma zaman aure ba zaman bauta ba ne ba zaman wani ya eh, na yadda Allah ya dora maza a gaban eh, ya dora ya fifita maza saboda dalilan da yawa dalilan da Allah shi eh, ya bar wa kanshi sani mm. yawa to amma gaskiya malaman an dora mu a saman su ne saboda mu kare musu martaba
to ka gani mm. ka gani kenan kuma wannan ayar da ake zaka ga kowa ya santa kowane namiji ya santa a rijalu kawamu na alan nisa kowa ya santa eh kowa ya santa fa saboda zai amfani da ita ta zama mai makami to sai kaga an takaita ayar kawai tsakanin Usman da Zainab tsakanin miji da mata alhali in kai kana namiji matakka ma'aihiyarka kannanka mata yannan kamata duka da wasu yan uwan kamata kai ne a tsaye a kansu ka kula da su ka kula da abubuwansu da kare musu martaba amma an taƙaita wannan akan kawai akan kawai mata da miji haka ne zaka ga mijin da ko sallah bai yi amma ya san kai kai kai Allah wa ta arjalu qawamuna ala nisa kai kai kai wallahi haka ne
wallahi haka gaskiya akwai matsala malamai ku malamai ku hakuri ba zai amma amma magana wannan madubin kabara ne magana ce ta gaskiya wa'azi saboda ni akwai akwai malaman da na ma bar sauraron wa'azinsu yanzu mutum ɗaya nake saurare shek aminu daurawa shi ne yanki saurare shi zaka ga in ya bugi jaki zai bugi tai shi ba zan ɓoye miki ba maganar gaskiya maganar gaskiya yana iya ƙoƙarinsa musamman ni tun ina gida ban taɓa jin yana wa'azi ya zagi wani bangare ba ban taɓa jin yana wa'azi ya ambaci sunan wani ba amma zai kawo nan ya kawo nan ya baka balance kai ka ɗauka ka gani ga baki ga yana da wannan ƙoƙarin Allah ya sa duk su zama haka. ji kullum kullum malamai amin zaka ga kullum malami yana wa'azi mace ya kamata ta yi tsafta mace ta yi wa miji tsafta bai kamata mace ta ji namiji in ya zo ya ji wari kai ma kai ma ka tsafta yadda kake son tsafta ita ma mace tana son tsafta kaurin mu ma ya fita hankali muka dawo daga rana
to kai ma kai ma ka goge mata haƙora an kai mu ta gan su ras yawa ba ga ji kamshi ita ma yawa saboda ni ni ni ni a tunani na Allah rahama Allah ta wuce duk yadda muke zato kuma yadda Allah yake kaunan mu ya wuce duk inda muke zato kenan ba za a ce Allah ya halitti mace ya halitti namiji ba kuma ya zo ya ce mace mace namiji ya wahalar ya wahalar da mace ya wulakanta ba ba za ta yi ba zai yi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine abun koyi shine abun biga tarihin rayuwar shi da iyalin shi da yanda ya rayu da su abubuwan da abin sha'awa abubuwan da kaga turawa suna yi ku ya kamata a ci amma kai na san masha Allah barkan tona asiri wata ta ce ka muna dan lallabawa barkan wadi wani ta ce alƙur'an sai Usman ni sai na shi ai kuma zan ai in je in ce to ki sai ki je ki tambaya an ta Halima yanzu ke a matsayin ki na mace za a ce kin zo da magana da ne a matsayin ki na mace ba ka ake cewa to a matsayin ki na mace a matsayin ki na mace menene kike ga zaki iya cimma wanda ko namiji bai isa ya cin musu ba akwai
za ka iya aihuwa
bai yiwa za ka iya aihuwa na a yi a na za a sha kuka za a sha kuka
ga su nan da yawa ai muna aibin ai zuciya ce to kin ga daraja ko a nan wannan daraja ce da ba mai ita haihuwa wannan kalmar da kika yi eh abin zuciya ce zaka ga yanzu yawa eh amma zaka ga zaka ga a gida ɗaya akwai ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ƴaƴa matan sun san ciwon kansu sun tashi sun yi aiki sun nemi na kansu sun kai wani matsayi amma 'ya'ya mazan suna zaune suna zaune ba sa komi sai dai iyayen nan su za su musu abubuwa kenan kawai zuciya ce kawai ya danganta ne da mutum in ka san ciwon kanka ka san baka so ka rika mika hannu ka ce a baka a baka a baka a baka dole ne Haka za ka bane.
tashi ka ga sunan da yawa muna ganin Mm.
mata sun kai wurare da yawa inda maza da yawa ba su kai ba matasanmu suna son su kai labari matasanmu suna son su ci nasara a rayuwa matasanmu suna da buri da komai da ake bukata namiji ko mace ta kasance tana da shi halima yawanci wannan burin da suke da shi matsala ɗaya nake kallo suna son cin masa farar ɗaya amma ke yanzu ya aka yi ne na ga kin zo kin yi aiki har shekara ashirin, har kika yi ritaya lokacin da ake ganiyar son ki kika yi ritaya za mu je wannan magana amma Ka- menene bu- ke kawo eh, ci da zuci
ci da zuci rashin Mm.
haƙuri ne usman rashin Mm.
haƙuri mutum so yake yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu amma komi mataki Mm.
mataki ne kai Mm.
kana da burinka amma ka san kai da kanka ka san akwai abin da akwai matsayin da ba za ka kai ba sai sai Ka ka ci bi kwakwa wani.
in ji bahaushe yawwa yawa sai ka eh, yawa eh sai ka bi wani sai ka sai ka yi ladabi sai ko da kai kaɗai ne sai ka yi haƙuri sai ka yi haƙuri sai ka zama mai jajircewa da jura wanda in ka gwada abu ka gwada ka gwada bai yi ba kawai ba za ka zo ka to na ma hasa a'a za ka gwada za ka gwada za ka jarraba abu sau casa'in da tara sannan a na ɗarin ne sai ka ga sai ka Sai ga an yi nasara.
nasara to Mm.
matasan yanzu ba su da wannan ba su da wannan haƙurin ba su da kuma Mm.
wannan jajircewa saboda Mm.
suna zaune ana kallon eh, mawaƙan rap suna make it Suna rain, ta- ana wasa eh, ana watsa daloli daloli da da manyan motoci ba su san wannan su ba su san kudaden nan ba ma nasu ba ne Mm, arowa fim, eh, suke in fim sun gama ne.
su maida Eh, na manyan fim, na fim motocin ne.
nan ba nasu ba ne Mm.
matsalolinmu suna da yawa saboda idan ka lura Mm.
taimakekeniyar da ake da ita a da yanzu babu Mm.
za ka ga da ko makwabci ne zai iya biya wa dan makwabci kuɗin makaranta Mm.
in ya gan shi wani kaka wallahi babana ya kasa Mm, biya ya zai biya kasa. sai ce mu je sai dai dan ma- shi ba ma zai gaya wa baban ba amma yanzu zaka ga a cikin gida akwai mai hali amma ba Mm.
zai yi ba a Mm.
kas kamar yanzu muka ɗauki nan yankin arewa ba zan Eh.
ambaci sunan kowa ba kan gobe ka ji an ce an kai ni kotu amma ga sunan masu kuɗin manya Kana manya za ni ɗauko manya lauya.
manya kana za ka ɗauko lauya to ka gani ka ka- in an ce ni in ce a Eh, madubin in ce ka ba na madubin lafa kamar kai in ce kara.
to ku je ku karan halima to ka gani akwai masu Mm.
kuɗin da za su iya taimaka a Nijar ma Mm.
gwam- gwamma ma attajiran Najeriya da na Nijar. Attajiran Mm.
Nijar ban san waɗanne iri kullum ina haɗi. Attajiran Mm, isa.
Nijar daga su sai Eh.
su Mm.
Waɗanda a ko najeriya zakka- gaskiya ana ko- kokari wani lokuta ko zakka suka hidda attajiran Nijar ko zakka suka hidda a Mm.
garin da suke ba a nan za su raba ba sai dai su tattara kuɗin a kai ƙauyensu a je a Wala- raba.
kuma ga shi To.
addini ya nuna wayanda Inda suke kake ke- duk kewaye da inda kai kake da inda akwai kake.
eh, mutum takwas Matalauta.
ɗin nan da Allah ya zana akwai su duk inda kake akwai Duk inda su a kake.
bada zakkan nan. to.
Mm.
kenan ya kamata a tajiranmu kuma mu- mai kuɗi ka san ba wai wayanka ba ne ba dabararka ba ne ba ƙwazonka ba. Allah shi ya ga dama ya zaɓe ka cikin al'umma ya baka yadda ya baka ɗumbin kuɗin nan akwai wanda kuma yawa tsananin talauci kenan ya Haka ba ne.
masu kuɗi ne don su taimaki waɗanda ba su da ba su da shi amma mun kasa gane wannan hikimar ta Allah ta ki shiga Allah ya kai ba attajirai ne eh, idan da yau a ce attajiranmu na Afirka mu ce attajiran Afirka musulmi Mm.
za su haɗa dukiyar da dukiyarsu a ce suna hidda zakka ana raba yadda ya kamata wallahi babu musulmin da zai yi bara a titi Ba- akwai ba abin ina nan.
karanta wani labari wani ya ce wani ya ina da ina ya ce da jari bola na gama NCE Yawai, To ka kwarai gani?
kuwa, yana ma harin yanzu To.
digirinsa. Mm.
to ka gani Eh, kuma yana Yana- cewa in yi arziki ma zai taimaki masu irin wannan matsalar tasa don su samu damar da ya kasa samu shi.
to to ka Mm.
gani kuma ma- ma- matasanmu suna da matsala mutum wa in kai ɗan karatu ka gama firamare ka zo sakandare gani kake a cikin cikin mutanenka al'umman nan wadda ba su yi karatu ba ka yi su Mm.
kenan kai ba Haka ne.
za ka zo ka yi sharar kwata ba za ka yi ba tallan goro ba za ka yi ba tallan rake dan me ba za ka yi ba Mm.
dan me ba Girman za kai.
ka yi ba ka zo da da yawa da da da naira ɗaya naira biyu da haka za ka tara abinda za ka za ka taimaki kanka haka taimaki iyayenka Gaskiya.
amma yau za ka ga maka ta ta yan Nijar Eh.
garke dan kato yana Zai- zaune ya tashi in yana miƙa Yana- da sa yana ya zo miƙa.
yana so sa kai ya tsaya akan uwar shi za ta ba Eh, shi za ta ba shi karin koko da kumallo ko kozai.
uban shi.
Mm. Har Kada har riga kunya.
sallah ban aka yi ba a yi masa ba ya dinga mita ke ne yana cewa wai ɗan- ɗan ɗan shaddan nan ba.
gaskiya gaskiya Mm, Shaddan nan ya kenan fara ba.
idan idan atta- attajirai in sun ki taimakawa mutum kakka dama kakka taba cewa zaka yi zaka yi kwanto akan wani zaka dogara da wani ya taimake ka Mm.
taimako ai yana da daɗi amma in ba a taimaka maka ba ka dogara da kanka ka dogara da kanka ka tashi ka nemi naka matsalan matasa yanzu kenan so suke nan da nan nan da nan su ma su shiga mota irin ta jezi su auri mata irin ta jezi su yi gida irin jezi da kun ji irin wahalar da ya sha irin wahalar da ya sha ya kawo inda yake yanzu da mutum ba zai iya zai ba da mamaki ba kai ka san ba za ka jure ba to ka gani kenan gaskiya matsala akwai kuma akwai ɗazu kafin mu hara muna magana ana cewa 'ya'yan zamani to akwai iyayen zamani su ma suna da laifi su ana an shagwaba 'ya'ya yaro an shagwaba shi ko kuda ba a so ya taba shi yaro ya girma kenan duk abin da ka kace zai ce a shi ba zai ba tunda ka bata shi baka nuna musu ya haka ba ka shagwa yawa baka nuna mishi yawa kenan kai dai matsalolin namu suna da malam yara sun zama matasa ko wane ne ba za ki ga namijin kuma ko namiji bare namiji ma za a ce in yanzu ya yi shekara goma sha hudu sha biyar aka zo aka ga yana ta uwar shi wanke wanke ko yana ta uwar shi shara to ina ga abokansa ne ma su fara cewa kaga wannan kai da Allah can ya za ka kai shara kana dan Daudu ne kaza kaza you know to kuma akwai maza in kuma mata ne suka taya na ji na ana magana ina sauraron rediyo ana maganan cewa mata sun ɓaci da cewa wai su ta duba waya su ta duba ba sa ita iyayensu ba sa koyan ayyuka da komai na gida da sauransu sai na ji ban ji an yi magana maza ba na ce anya ba san kai a nan ai mazan ne ba da mazan suke chatin ba amma amma amma an ka duba Usman laihin iyayen kenan mana zaka ga tun tun harko za ka ga yanzu da a ce kana da ya mace amma kai daban ne bari dai in ina magana mutane in yadda ka saboda kai abubuwan ka daban ne na gode za ka ga a cikin gida a da gaske ne a wallahi da gaske ne kai masha Allah masha ya kamata a rika koyi ai koyi da kai wallahi ya kamata na taba wata ta taba leke leke ta window tace la wallahi wanke wanke yake ni kuma da na gane tana ɗan leƙe ta gata tsakanin labulan wundon kitchen sai na buɗe labulan.
Tunda na tana wata hira da muka yi lokacin muna murya Amurka kace ah to ba ni na ci tuwa a plate din ba ba sai in wanke ba wa wanke kana ni ne zama shayi na wallahi suna nan suna taba cikin gani na hada ni na zo na zauna to ka gani kenan zaka ga iyaye tun tasowa ƴaƴa an an raba irin tarbiyyar da ake wa maza daban irin shi namiji an nuna a'a shi kamar wani sarki ne ba zaka ga kani za ka ga kani ne yana zaune sai a ce ya shi ɗebo mishi tuwo ki bashi. Ɗebo tuwo ɗebo abinci ki bashi in ya gama kwashe kwanonin kaga tun nan ba a tarki gaskiya ba tun nan an nuna masa cewa shi ne a samanta.
Yawwa namiji a kuje kuje waje ku yi bal kuje ke kuma tashi ki shara to kaga tun nan ya kamata namiji shi ma a koya mu a gidanmu kaga lokacin da muka tashi iyayenmu dai ba su yi boko ba amma yadda 'ya'ya mata muke aiki haka maza mu maza suke aiki yau wannan yau wannan na shara yau wannan na wanke-wanke yau kai zaka kai niƙa gobe kai zaka kai su haka yana zaka ƴaƴan nina maza ba su da matsala an ka zo zaka gansu suna aikace-aikacen gida wanda abin zai ba mutane mamaki haka haɗan gulma su zo wallahi mun je gidan wane mun ga sai mu bushe dariya mun ce ai haka muka tashi ba wani asiri kawai eh haka haka in na tafiya wace an mallake shi ne eh yau ai haka za su ce kai mun je gidan wane mun iske shi yana ta wankin bayan ɗaki matan suna zaune muka ce mu ce a'a wannan wannan haka mu haka muka saba ba matsala kenan ya kamata ba ni ne ba ban jin daɗi to ka sai ka kaman bata fita ba gidan bai fita ba to ka gani kenan yanzu an an girma ko da wasa ka ce mace ko kuma mace tana da jariri tana ka ba ka ba uban ka ce da Allah amshi ko ka canza daifa ko canza daifa ai mala usman
ana kai ni ni kin mare na mu kaza kaza ni bare bare saboda
saboda
a tunanin mazanmu su aikinsu kawai buhun shinkawa buhun masara ce ne shikenan sun gama shikenan sun gama amma annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi shi ma ya taimaka aka ce in ya zo ga gida ba shara bai zagi bai duka zai dauki tsintsiya share ya share ba magana ni za mu share gidan nan ba to kan ya hita zai ce da me zan taimaka muku in suna buƙatar taimakon su ce kaza in ba sa buƙata su ce a je kamar mun yahe maka ya tafi abin shi kuma iyakar da kawai musulmi nan ne boston din musulmi dai nan ne annabi nan ne boston din to ka gani to ka gani kenan wani abin ka ba to ba inda zai zama to ka gani shi da shi ake koyi shi ya zo da abin amma sai ka ga ka duba ko ƙarin auren nan da ake ko ƙarin aure Usman ka yi haƙuri za ka ji abubuwan da watakila baka taɓa ji a madubin ka baran nan ba. Ina sai na ai shi sa ai shi ne madubin kallon ke na Halima ai.
Kallon Ka duba ka gani ko ƙarin auren nan da ake. Annabi sallallahu alaihi wasallama duk ƙarin auren da ya ba wai ya aure bane dan ya more zama da mace saboda akwai wata hikima. Matar shi budurwa ɗaya ita ce na Aisha da ya aura. Amma yanzu nan zaka ga tsoho ɗan shekara saba'in yana da matan shi biyu uku in ya tashi aure ba zai samu wata wadda miji ya mutu ya barta da 'ya'ya ba ya auro ta saboda ya taimaki marayun nan ita ma ya taimake ta a'a zai duba ni a unguwa yan budurwa wadda nonunan ta na tsaye tsaye kila bata wuce bata wuce kila shekara sha ba ko sha biyar yawa warin jikashi wadda jikinta a kame kenan kaga su tsohin yanzu suna yin aure ne aure na jin daɗi ne suke yi in suna ta kaje to
kana wucewa kaga wata tsohuwa mai tana sai da hura a wahale sai ka auro ta ka kawo ta ka sa ta dan dan ka taimake ta amma kenan muna da muna da matsalolin mu suna da yawa wannan zamanin da muke ciki zaki ga cewa akwai akwai matsaloli iri-iri mun yi magana akan ilimi mun yi magana akan sana'o'i na wannan yanayin da ake daukan mata da sauransu mun yi magana akan hasana misali mun ka misali da aikin ki na rediyo misali da kika yi akwai wanda zaki ji suna cewa wasu mazan ba sa kamar misali in mace yanzu ta mutu miji da 'ya'ya za su ta kuka na sun yi rashin ta ne amma ba wai sun yi rashin ta na cewa ba za su iya kula da gidansu ba amma idan uban ya mutu da uwar da 'ya'ya ana ta kuka ne saboda uwar ba za ta iya rike 'ya'yan ba shine kukan ba na rashin shi bane na wani mun shiga uku ne ba yanda za mu yi mun bane tun harko shi wannan miji bai bai ɗora mata a hanyar idan in baya nan ba za ta iya maye gurbin shi.
Ya za yi Dama tun nan shi yawa tun da shi dama nan wannan matar dama ta dogara ne da ita da 'ya'yan duk sun dogara ne akan wannan magidanci. Radda kuma ya faɗi ya mutu babu shi shi kenan ita ta badan da me bata san bata san inda to shi yasa ake cewa mata su yi ilimi su yi ilimi kwa su samu sana'a yi su samu aiki a yawanci zaka ga idan mace tana da sana'a tana da abin da take tana ta dogara da kanta zaka ga abin yana zuwa da sauki amma yawanci irin haka in ka ga mace miji ya mutu ta an an kidime an dimauce ba a san dama mijin nan shine eh eh akwai namijin da dama yana ɗora matsi zai nuna mata wataran wataran ni ne wataran bana nan kin ga ya kamata sai ya bata jari tana tana yawa ya bata jari tana sana'ar da ko wani ɗinki yau ko ba ta yi karatu ba in kuma za ka ga kuma namijin da yake karfafa mata shi gwiwa ta yi karatun tana aiki kenan ko bai nan akwai abin da za ita da 'ya'yan za su yawa ba za ba za ba zai mace a kwashe ƴaƴan a kai gidan kawunnai da ƙannan uwa da uwa ba a ta wulakanta su su zama bayi a wannan ina wulakanta a wannan zamanin ba ga kawunan ga kawu yana taiwa ƴaƴan ɗan uwa ciki fyaɗe wannan zamani wani irin zamani muke ciki wai uba kai wa ka fyaɗe to kin ga ma kenan uba ba magana ka ayi ƴaƴa to ba magana amana babu yanzu ai yanzu ba magana amana Usman yanzu ba amana irin bako ya zo ya ɗauki ɗanka ya ɗora a cinyar na yanzu duk babu duk babu wanda ya ce an soke.
Mu tafi baya mu koma baya kaɗan. Irin irin wasannin yara ɗin nan a ce a yi gaɗa a a guje-guje mu maza a yi a yi taya. Wai kin ɗan irin a ce ga Halima ta suna gaɗa dan dan dan dan irin tantan.
Walla walla walla mun yi gaɗa ko sosai in gaya ma balle in akwai farin wata.
Saboda ni yanzu yan matan yanzu ni na ga rayuwar ta koma cikin Instagram. Piu piu. To kuya kuka yi tago tunda lokacin babu.
mu mu loka ga ba talbijin lokacin kan talbijin ya zo tattara mu inna za ta tattara mu tatsuniya tatsuniyoyi cikin tatsuniyoyin nan aka aka ashe wasu darussa ne ake koya mana ciki in aka yi tatsuniya daga ƙarshe sai a ce to me kuka koya kaza kaza kaza za ka ga to kak ku yi ƙarya wannan tatsuniya kun ga an yi ƙarya an yi gulma an yi kaza yawwa yawa kuma iyakacin ba ba wani dandali amma a kohar gida yau muna kohar gidanmu gobe kuma daga karhe tara ta yi dama kowa ya san za ka ga uwar kowa da lullubinta ta zo ta ce to a watsi a watsi. A mun yi gaɗa sosai.
A tsaya yanzu a nan zaman ki to kin ga zaman ki a nan wannan gaɗan da ake to zaman ki a nan kuma su Hassan misali su ma na ga akwai kamar tura suna da wata ɗabi'a da kin ga mu yanzu mun watsar kin ce tatsuniya mun watsar da wannan yanzu. A gida ko amma a nan suna da ɗabi'ar story time na za a yi bacci bedtime stories kamar kenan fa haka ne.
ai so ni su Hassan tun da Allah ya kaddara Amerika aka aihe su. Kenan na ce waɗannan 'ya'yan suka girma a nan mutum ba kai hankali ba daga kai sai kai suka sani. Ba su san dangin uwa ba ba su san dangin uba ba ba su san uwa uwa ba ba su san abin da ake cewa extended family.
Family ba.
Kenan tun nan dama muna ƙoƙarin mu je hutu. Duk shekara za mu ɗauke su ko baban su kai su Senegal. ko kuma ni in ɗauke su mu je Nijar da su.
Eh dan sai na ji kenan haka haka haka kuma na ji suna jin harsuna da yawa.
to kaga Hausa ina ina musu Hausa sosai akwai lokacin da suna jin Hausa sosai amma da suka je Senegal suka shekara hudu kansu dawo sai Hausa ta baci. Tunda tunda eh nace ina so ina so amma suna jin yaran da babana na suna jin yaran suna ji sosai suna illa suna ji sosai suna jin hillancin senegal kuma suna jin walfanci da suna french suna french sosai da ingilishi ɗan alimami balle da faransanci zan ce to fa ga kuma turancin to ga eh to hausa kuma da da ana yanzu za a ce ma kadan kadan kadan kadan amma irin kamar kasan ai muhimmin abin shine halima yawanci yanzu kin ga ai suna jin yaren mahaifinsu kuma dama ba hausa ne yake cewa dama ba kamar magana da ake wance ai da uba ake gadara to suna jin yaren baban su to ka gani gaskiya dai akwai amma yanzu zaka ga kamar wai burgewa ne mutane sabbiya za su wani na ga na ga yanzu America saboda me ai a Abuja da na je Najeriya sai na ga yara turanci wayo na ce me ya faru ne wai turanci turanci ma irin na suke yi makarantun wai turanci wai irin na America ayo inda inda kun sani inda ba za su gane ba kuna bannan ku eh wannan Hausa wannan larabci da ina ga larabci shine na daya larabci dan ka samu ka karanta Qur'ani amma dai Hausa dai to eh amma Hausan nan ita ita ce kai duniya ba ni da wani harshen da yawa gaskiya to wai da kika aiki a sashen amma wai sai a ga kama gashi turanci kika ba ki taba tunanin ki je ki ce tun da na ga a kinga amurya amurka akwai sashe daban-daban akwai hausar akwai wani ne akwai yare sama da arba'in ya bangan ki gashi kuma da turanci a sashen sashen french ai yana ina kama musu ai wani lokaci sashen french suna zuwa suna zuwa suna faransanci nijar da waye sai mu tunanin cewa kai da Allah hausar nan ku kyale ku tafi bari in tafi faransanci Baki taba wannan tunanin ba?
A ni ni ai ni da ni da magana jari na tashi ai. Hausa dai Hausa ni Hausa dai. Rubuce rubuce na ma da nake wani lokaci lokaci kana zaune ba komi wani dan rubutu wani eh Hausa da Hausa ba wai ban iya English ba na iya shi kamar ruwa.
Shi kai digiri.
Faransan ma French French na iya shi kamar ruwa amma Hausan nan dai. Hausan nan dai ina ina kauna Hausa sosai. ni dai da muka fara aihuwa dama rabawa muka yi na ce to kaga kai ka musu french kai ka musu french ni kuma in musu hausa ingilishin na a talbijin ma za su koya kenan ba sai iyaye ba sai an bata lokaci ba in kama kai kana jin wani yare zi tana jin wani sai ku raba kama a ce kullanci ne da hausa sai kai ka musu hillanci ita ta musu hausa wani turanci duk za su koya abin zai zo kawai sun mafi ka iya shi saboda su yara ne kwakwalwar ma fure shi tushu eh tushu haka suke barin yi tsokana tushu
ana ce akwai tushu tushu fa kace na ce a to me zan ce tushu na ce har da ta rubuta ba to ga gani shi ga ma ce wai in ce wai ban san taba tawel taba tawel na ce ga yan fafa tawel din ai ke ba tawel wai wai to tawel ne ke taba ni tawel
to ka gani ga sun wai suna cin gyaran kawai za su gyara maka to kin ga ko ina zan damu kaina sai in ba su abin da na iyawa hausar kenan gaskiya dai balle a wannan balle balle dai kuma na Najeriya ban san ban san me na burgewa a cikin me na burgewa a cikin turancin America da wai ɗanka har za ka biya maƙudan kuɗi wai ɗanka ya koyi ya koyi shi ya koyi bayan kuma ƙasashen da aka cika ba suna koyar da science da kimiyya da fasaha da yaransu sai kaga yara kuma sun fi fahimta.
To, barin gaya maka babu jami'a Amerika da ba a koyan Hausa. Ɗaya Kwarai ɗaya kuwa, ne ga babu, suna, inda kwarai babu sashen kuwa.
koyan harshen Akwai- Hausa.
Akwai wani wanda da sani Ba- za a ji shi a to.
madubin kabar yana wata jami'a a nan Hausar kuma ce yake zaune da ita. Ita ta kawo shi ba To, mu ka san shi gani, ba. Mm, Mu ma yanzu na Hatta misali Hausar ba ita Harvard.
ta kawo mu ba.
Hat- hatta Harvard, Harvard ɗinnan Mm.
da kake ji akwai Hausa.
Mm.
Boston Sosai.
akwai Hausa, Akwai.
akwai Michigan, Su Arizona akwai ɗin nan duk ga su babu babu duk Mm.
yawancin duk jami'o'i akwai inda ake karatu.
Mm.
Akwai wani littafi da na taɓa nuna ma na ce Usman ka duba ka gani babu Bahaushe da ya Dai, rubuta mm.
irin wannan littafi.
Babu.
Amma Bature ne ya zo ya Mm.
karatun Hausa ya rubuta.
Na Gashi wasu nan, irin jum- wasu na hau- irin na jimilla da haurin Hausa kalmomi na da- Hausa eh, da na gashi, hau.
eh.
Mm. Kwarai Eh, kuwa na to na- ka na gani.
sani haka kwarai.
saboda haka wannan hausan mu kama hausan mu wallahi mu kama harsunan mu mu kama tunda su ma Mm.
su ma arziki ne amma amma ba mu sani Ba mu ne, sani ba, gane mm.
ba har yanzu Mm.
Mecece babban nasarar da zaki ce kin samu a rayuwa?
babban nasara da zaki ce na ci nasara a rayuwata saboda musamman muka koma kan halima ana ɗokin ki ana mararin aikin ki kika bar aiki me ya faru gaba ɗaya kin bar aiki kai kuma an kalle ki an ce Haka- bata tsufan da za ta bar haka- aiki ba a haka- ofis mun ta haka kawai kuka lo- mun ta complain kasan- muna cewa wannan me ya faru wasu Wallah- mata suke to lo- asiri aka yi mata ne Ah.
ta fi tafi ba kai ai ni na, Me ya faru?
na taimaka a cikin dangi a cikin dangi na akwai waɗanda ana yi da ni ina ji Mm.
ana cewa ai asiri aka mata Mm.
ai asiri aka mata a dangin ki ma Sai ba na ma a ce- cikin mu abokan aiki ba eh eh sai na ce ba- ba- na ce barin mu ko ta tambaya Mm.
na ce a 1996 lokacin da Mm.
kuka ji labarin na zo na yi sallama da ku na ce Zan Allah tafi.
ya bani tahiya Amerika za ni Alif ɗari yi tara da aiki a casa'in da gidan shida.
rediyo.
Mm.
Eh, don mi ba wanda ya ce asiri aka yi min na samu aikin VOA.
yawwa Don mi ba wanda ya ce Ni ne wannan sanmu tambaya- wani ya mini sanmu ya kore ni daga Nijar.
Daga za ni Nijar, za ni Amerika. Amma sai Amurka.
da na baro to amma sai da na baro Amerika. Ka Mm.
san rashin rashin sanin yadda Allah yake al- al'amuran shi ne, Mm.
yadda abu lokaci in yayi Allah ya ɗeba ya ɗeba min iyakacin zaman da zan yi ni kuma ina da na yadda da duk abin da ya same ni daga Allah ne.
Mm.
duk abin da ya same ni mai kyau daga Allah mara kyau daga gare ni Daga ne Allah.
zan tambayi Kowa kaina ne, in- wa- yawwa.
a'a mara kyau ni ce Ɗauke zunubi na ke.
nayi wani zunubi Eh.
ya ja min wani abu mara Wani kyau abu ya yawwa, faru.
amma Mm.
duk Haka wani ma abu addini mai ya kyau na koyar. Mm.
alheri daga Allah ne Mm.
amma duk wani abu ko tuntuɓe na zan ce to anya Eh, anya ban dan sallar tabo wani nan, abu ba.
anya na Eh, tsaya na yi ta daidai.
anya na tsaya na yi sallah da kyau kuwa Eh, ban yi ta anya da na yi da wasiwasi ba kuwa.
kyauwa Mm.
to amma mutane ne yanzu muna mun shiga To, wani to amma bai baki zamani kwarin yadda gwiwa wai kawai kika ji abu bari ba zai ki- same ka ba sai dai in wani ya maka wai Eh.
sai dai wai wani ne ya maka Eh, to amma da baki yi Nace tunanin musu cewa ba a'a, wani in na je samu.
shekara ashirin zan yi. A'a, in tunda na yi ashirin bari dama in tafi.
dama Eh, me baki kwarin gwiwa shi ne dama tambayar ni mutane.
tun ni dama tun da na zo dama ni ina ni Mm.
da shekara biyu ma na ɗeba wa kaina Mm.
ban san Aliyu Mustapha in yana tuna ba akwai shi ya zan Mm.
na ce mishi ni shekara biyu ina cika shekara biyu na ce zan zan ya shi ya Zan zan ƙara gaba.
ya ce mini a'a in yi haƙuri Mm.
da in ci gaba da yi shekara biyu yanzu Mm.
daga zuwa shi ya bani shawarwari na ce to Mm.
shi kenan Aliyu amma a Mm.
raina a raina na ce radda na radda na cika shekara ishirin in Allah ya yarda Sai na bar nan.
ran na zan bar aiki Mm.
eh kuma Tashi.
Allah ya taimake ni radda na cika shekara ishirin a duniya kuma babban nasara da zan iya ce maka Mm.
zan ce saboda ba abin da ya yi daɗi a duniya ka yi aiki ka gama lahiya ka rabu lahiya da kowa Ka tafi lafiya. ana- wannan zan iya haba- ana haba- cewa ni haba.
dai a rayuwata shine eh, eh, babba- to babban nasara Mm.
sannan kuma nasara ta biyu da zan iya cewa na rabu da iyayena lahiya lafiya. Na riga na san cewa Halima tana da haba-haba, Halima tana da wasa dariya, Halima ya ki tashi dai ko sallah za ki- ko tashi ku tafi sallar nan, ko tashi ku kaza. To, in aka zuwa da sallah a daidai a ɗanyi, yawa aiki zai kare sallah, sallar nan. To, wai duk irin wannan halayya da muka san kina da ita misali. Amma fa na san wani abu ɗaya da kike da shi Halima, ba ki ɗaukan wargi, me ke faruwa ne? In aka taɓa Halima, a'a to a'a to za ka a- za a san samu matsala.
eh to ka menene san hikimar haka amma kuma wannan bata sa a kinki ba still muna nan muna bala'in kaunar ki a office din nan eh saboda Mm.
saboda mutum a- inda in aka tsaya akan gaskiya Mm, in ka tsaya duk abin da za ka yi duk Mm.
abin da za ka yi inda akan gaskiya ne mm, wallahi mutum ko ya ji zahi daga ba in yayi tunani zai ce eh An ni faɗi na gaskiya.
taɓa ta kuma kuma eh eh kuma kuma kuma kuma eh magana nan da ta faɗi gaskiya ne ko da aljani inda za a ɗauki aljani gaskiya ni da ba na gaba da kowa ban sani ba watakila akwai mai gaba da ni ka san akwai wanda baka mishi komi ba zai ji yau za ka ji wanda baka mishi komi ba baya son ka haka kawai amma ni da wallahi ina son kowa fi sabilillahi tsakani da Allah eh shikenan magana ta kare yawa yanzu misali gaskiya nayi abin da nake rufe madubin kamar shi shine akwai abin da kike son ki magana wanda ban tambaye ki ba abin da nake so in yi magana shugabanninmu su ji tsoron Allah shugabanninmu su ji tsoron Allah tsarin demokradiyya tsarin demokradiyya ya kashe mana kasashe ya kashe kasashe ya kashe talaka ya talauce yau kahin zuwan demokradiyya ana cin abinci sau uku a gidan kowa amma tun da aka fara demokradiyya kuma ku da ku da ku kuke bi gida-gida ku zo ku yi campaign ku yi yakin neman zaɓe ku ku zo ku ce a zaɓe ku an zaɓe ku amma kawai daga kun shi kun hau kujeran nan shikenan kun manta da talaka kun manta da talaka kun ba ma kun lalata makarantu shugabanni da ku ne kuna so ku turo a kama da madubin kabara ko ni din ba suna so ga
kun lalata makarantu babu asibiti wannan coronavirus din da ta zo ta tona asirin yadda shugabanninmu suke almundahana babu asibiti ko ɗaya wanda da a ce wannan corona shi sama mutane ba su yarda suna kafa dan corona mutane sun kiyaye mana saboda ba wannan yadda kuma wani ikon Allah corona nan da ta zo har kasashen da waɗannan shugabannin namu na demokradiyya suke zuwa aka rihe kowa kenan duk ku zauna duk mu mutu tare duk a cikin ƙasa. Eh, amma magana ta gaskiya shugabanni ku ji tsoron Allah ku tsaya ku yi mulki da gaskiya. Talakawan nan su suka zaɓe ku don suna son ku har yanzu duk da abubuwan da ke faruwa za ka in ka in ka faɗi wani abu ba daidai ba akan Buhari wani sai ya sai ya zagi da duk da ga yadda abubuwa ga yadda abubuwa sun dagule kowa na gani ko ka je jamhuriyar Nijar ka ga yadda an sace kuɗi ga sojojinmu na an bar sojojin Nijar suna ta mutuwa an miliyoyi dubban miliyoyi an sace sai kawai zaka ga yanzu yanzu kawai zaka ga shugabanni an fara yakin neman zaɓe zaka ga da su da mukarraban su kaga yadda ake ruwan kamar ruwan sama kuɗi matasa dole ku tsara kanku ku tashi ku rika shiga ana yi da ku dole yanzu matasa dan shai daga 18 ko 21 ne ake ake ba da dama ku tashi ku tsara kanku yadda za a yi ku ta a ta faɗakar da al'umma maimakon ku ku ba da kuɗi al'umma yadda ake a Amerika. Naira ɗaya ɗaya naira ɗaya ɗaya a tara kuɗin yakin neman zaɓen nan matasa su zo su shiga. A dama da su idan in ba haka ba in ba haka ba ta bakinka ban ga yadda za a hidda jaki daga duma ba babu yadda gaskiya duk zai take ta eh kenan dole matasa sai sun zo kuma matasa lokaci ya lokaci yayi da za ku ku daina zama maroƙan 'yan siyasa. 'Yan siyasa sun mai da matasa maroƙansu su ne me ake ta bambaɗanci yawa bambaɗanci bambaɗanci su ne ke yawa yadda ɗan waɗan shekara 60-70 ai ya tsoho ma basira babu. Amma ko kuma matasa kuna da kaihin yawa kuna da kaihin basira ku zo ku ceci kasashen sai kaga kuma a cikin matasan akwai masu gaskiya akwai waɗanda za su iya rike ragaman mulkin kasashen nan na Najeriya da Nijar za su iya amma masu gaskiya sai su ce a ni gaskiya ba na son ba na son siyasa su za a nemo su za a nemo dole a tursasa musu ƙasar Zambiya yanzu ƙasar Zambiya rabinta ya zama na China in ka shigo rubutu ma yadda ake ta barka da zuwa ƙasa guda an yi da ingilishi an yi da an yi da chinese da shanhu eh an yi da chinese akwai magajin garin lusaka magajin garin lusaka dole aka tursasa gwamnatin ƙasar ta tursasa mishi sai ya ba sai ya ba chinese haƙuri national television saboda wasu suna yi wata eh wasu suna yi wa chinese aiki sun killace su matan su mako ɗaya ba su gan su ba suka kai ƙara ya je ya ce a sake su.
a Najeriya nan.
Yawwa, suka kai ƙara aka sake su amma sai Chinese ɗin suka yi suka yi korafi ga gwamnati. Gwamnatin ta tursa sa magajin gari.
Saboda lalacewa.
mu waɗannan irin mutane ne.
Kai kuma baka isa ba Chinese ya kasance baka hakuri ba.
To ka gani.
Muna miki godiya da kika samu tattaunawa da mu bayan tsawon lokaci da aka kin yi layar zana.
A noma noma nake Usman ɗungurungun abin da na samu bayan na yi ritaya kawai sai na je na yi investing a noma. Na na sayi gona an sa duk kayan noma na zamani ana nan ana insha Allah. Nan gaba kaɗan watakila.
Da na je ziyara Nijar. Zan samu za ka fara ganin shahura.
Ni ma za ka fara ganin tirela 'yar Nijar. Ba kun ce kuna da ɗan dangote wance yar mai ne yar mai ne
to kin ga lafiya lau kenan to ni na tunanin da ke karbi kuɗi zaki je ki gidan rediyo aikin rediyo yanzu ai mun bar mun amma magana ta gaskiya noma noman nan noman nan ya kamata mu koma noma saboda mutum in ba kai kike noma abin da zaka ci ba to yancinka da sauran shi wannan madubin ka baraga kana ana jinka kuma abubuwa masha Allah sai bunƙasa Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara girma Allah ya sa nan gaba kawai sai mu ga madubin kabara TV an Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa Allah kuma madubin kabara rediyo insha Allah Allah ya taimaka Allah ya rika na gode sosai musu albarka amin amin sai mun sake magana salamu alaikum insha Allah na gode kwarai wa alaikum salam
ba salon waka ba salon kiɗin ba ba salon soyayya da yaudara ba ga madubin kabara abin